إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أتنهانا أن نعبد أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a uh, yau uh, muna alhamis a uh, takwas ga watan ramadan na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shine ya daidai da talatin ga watan march miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da uku alhamdulillah a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu hudin suratu hudin alaihi salam idan ba a manta ba jiya mun karkare da kissar shi annabi hudu alaihi salam kuma mun shiga cikin kissar annabi salihu to kamar yadda aka sani mutanen salihu su ma sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen kafirci na farko dai sun yadda su kaɗaita Allah wanda annabinsu salihu su ne samudawa kenan samud to wanda annabinsu salihu ya nemi su yi abinda ya so su yi su kaɗaita Allah wanda babu wani ubangiji in ba shi ba to amma kuma abinda su kuma suka ƙi yadda kenan a kai saboda aya ta nuna mana wa ila samuda akahum saliha shi ma sai ce qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah wanda ba ku da wani ubangiji in ba shi ba sai kuma ya ci gaba da tuna musu abubuwan da Allah ya yi musu na ni'ima don su gane cewa waɗannan abubuwan ba su suka yi wa kansu ba kuma ba abubuwan ne suka yi yu da kansu ba akwai wanda ya yi su to wannan wanda ya yi su din shine Allah to ya fara cewa huwa ansha'akum min al-ardi shine wanda ya kirkire ku ya kage ku daga ƙasa kuma sannan wasta'marakum fiha ya ba ku damar da za ku raye ta ƙasar don haka fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kuma yace inna rabbi qaribun mujib to ajiya sai suke ce masa qalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha salihu da dai kam ka kasance wanda muke da fata a kansa kafin wannan magana taka yanzu da muna fata mai kyau akan ka muna ga ka tashi yaro mai hankali mai nutsuwa amma yanzu ga wasu sabuwar magana ka taho da ita yanzu kai salihu atan hana an na abu da baya abu da aba'una sai ka ce yanzu hana mu za ka yi a kan mu bauta wa abubuwan da iyayenmu masu suke bauta sai ka zo ka ce yanzu mu basu mu daina bautarsu suka ce kuma ma wa inna na lafi shakkin mu muna ma cikin kokonto muribin wanda yake sa shakku da kokonto min ma tad'una ilaihi cikin abin da kake kiran mu zuwa gare shi to kamar yadda nake gaya mana kun ga sun ƙi kuma Allah Ubangiji a jiya a tafasil na ƙissar mun yi magana akan har inda suka soke ita wannan taguwa ɗin wanda shi ma yanzu kuma Allah subhanahu ta'ala zai ci gaba da yin magana a kanta shine inda yake cewa ƙala ya komi ko?
نعم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير a wannan aya Allah yake cewa ƙala sai annabi salih ya ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na a ra'aitun yanzu ya kuka gani in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance ina kan hujja daga wajen ubangiji na wato in misali idan abin da kuke gani kuna shakku din kun ce wa inna na lafi shakkin min mata da una ilaihi murib to idan kuma ya kasance ala bayyinatin min rabbi na kuntu ala bayyinatin min rabbi na kasance akan hujja daga ubangiji abinda nazo gaskiya ne fa in haka ne fa wa atani minhu rahmatan kuma ya bani rahama daga wajensa an ce annabta ce wannan rahmatan din faman yansuruni min Allah waye zai taimake ni daga Allah ina asaituhu idan na saba masa nabiya ta taku saboda ku dai kam fama taziduna ni ba abinda kuke kara mun ghaira taksir in ba tabewa da hasara da kokarin jawo mun matsala ba to in nabi ya taku wa zai kwace ni daga wajen Allah wannan man din da yin istifhami din na inkari ne koko na korewa ne kamar ka ce babu wanda zai taimake ni a wajen Allah in na saba masa ku kuma na gaba abin da kuke kara mun sai kara tabewa da hasara in nabi ya taku to yanzu idan nabi ya taku na sakinawa bayan ina kan hujja in kuntu ala bayyana tibe yanzu in na kasance akan hujja fa na kasance akan dalili na kasance akan gaskiya duk bayyana din yana dauka wa atani minhu rahmatan kuma Allah din ya bani rahama daga wajensa shine annabta ga annabta ga gaskiya ga hujja ga dalili duk an kawo waɗannan abubuwan an bani ko kuma kun ce ga abin da kuke so ku ƙara mun taksir kawai kuke so ku ƙara mun asara da tabewa da matsala a cikin al'amari to ya kuke ganin yanzu idan na biya ta taku manyan suruni min Allah wa zai taimake ni daga wajen Allah kenan annabi salih alaihi salam ya nuna musu cewa to fa bazan biya ta taku ba ku je can ku ci gaba da shakkunku amma ni dai ina kan hujja daga ubangiji na kuma Allah ya ƙara mun da rahama da ya bani daga wajensa shine annabta da Allah ubangiji ya bani na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء سوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب سيكنا سي النبي صالح يتمس ويا قوم يا قوم تانينا هذه ناقة الله wannan taguwar Allah ce lakum ayatan aya ce ita a gare ku fadharuha dan haka ku rabu da ita ta'kul ta rika ci fi ardillah a kasar Allah wannan taguwar ta Allah ce ku bar ta a ƙasar Allah ta ci abin da ta ga dama wala ta masuha bisu'in kar ku ce za ku taɓa ta ko ku shafe ta da wani mummunan abu ko ku kore ta ko ku cuce ta ko ku hana ta shan ruwa ko ku hana ta cin abinci ballantana har ku ce za ku kashe ta in kuka yi haka fa ya'khudhukum azabun qarib wala tamassuha bisu'in ko yaya kar ku tabbata ba ruwanku da ita kamar a ce ba ruwanku da ita ku kyale ta in kuka yi haka kuwa to azabun qarib zai kama ku azaba makusanci zai kama ku wannan duk Allah ubangiji ya gaya musu to amma kamar yadda nake gaya mana ta zo da waɗansu abubuwa waɗanda dole za su sa daga wannan ne ta zama shubha a gare su kasan shi Allah subhanahu wataala idan ya kawo abu to yana iya kawowa wani abin da zai jaraba mutane da shi saboda ya ga yaya za su yi da kyale ta aka yi haka watakila da abin da sauki sauki amma sai aka ce to qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum amma wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabu yawmin azim haka ya fada ko sai ce to kar kar ku fadi azabu yawmin azim na cikin ashu'ara haka yace yace saboda haka in kuka yi haka azaba mai radadi za ta kama ku in kuka taba ta amma tana da shan ruwa yau gobe ne naku to kaga babban farkon abin da za su fara kawowa shine a ya zai a ce wannan kuma ruwa nata yau mu kuma mu ma namu ruwan yau to kaga nan wajen za a samu matsala shine yayi a cikin suratul qamar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kadzabat samud bin nuzur ko fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dalalin wa su'ur a ulqi dhikru alayhi min bainina wa huwa kadhabun ashir sayalamuna ghadan man al-kadhabun ashir inna mursilun naqati fitnatan lahum kaji fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a ismatun bainahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar shikenan fa kayfa kana azabi wa nuzur inna arsalna alayhi sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtazir ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر so kaga anan dama Allah shi ce inna mursilun naqati fitnatan lahum mu muka aiko wannan taguwar mun zama fitina a gare su saboda haka yanzu ka dakace su fartaqibhum dakace suka musu dako wasabir kuma kai hakuri ka ga yadda zamu yi da su mun san fitina ce wala bihum ka ba su labari annal ma'a shi ruwan nan da suke da shi guda ɗayan nan qismatun bainahum an raba shi tsakanin su kullu shirbin muhtadar kowane sha ya zama akwai wanda zai halarce shi yau nasu gobe naka idan sun zo ɗiban ruwa yau suka ɗebi ruwa su ɗebi ruwa su ɗebi ruwa su sha su wanka su bar ruwa su duk abin da za su su tafi gobe kar kowa ya fito ita ce kadai za ta fito daga ita sai ɗanta amma dai za su rika ɗiban nonanta suna sha haka Allah subhanahu wataala ya magana suka ce wai tsaya har yaushe za ku rika rabon ruwa da dabba kuma wannan dabbar kalli yawanku ita kaɗai daga ita sai ɗanta a bisa ga ƙaunin da aka ce ta yi naƙuda ta haifi ɗa sun zama su biyu yanzu to a bisa wannan ƙaunin to kenan sai a ce daga su biyu kawai dabbobi guda biyu a basu da ruwa kar wanda ya sha kuma in an sha an yi laifi wani ai mulkin mallaka ne suka ce ba su yadda da wannan ba saboda haka sai aka ce to a haɗu a yi mitin shi ne Allah Ubangiji yake ba mu labari a suratun namli walaƙar arsalna ila samu da akahun salihan an ubudullah fa idza hum fariqan yaqtasimun qala ya qaumi lima tastajiluna bi sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu ثم ل- آه، آه، و- لا- آه، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فوانا آيين الله يا بام لا بارين يندى أكي مسلم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون sai suka zamanto sun kasu kashi biyu waɗannan suna nan waɗannan suna can wasu suna tare da salihu kaɗan wasu kuma masu yawan su kuma suna tare da waɗanda samuda wanda ba su yi imani ba jiya ina gaya mana an yi riwayar ƙabila dubu goma sha biyu ne kuma cikin kowace ƙabila akwai mayaƙi dubu goma sha biyu shi ne yan ukunmu na tafsir suka ce wajen miliyan nawa ne kuka ce miliyan ɗari da arba'in da hudu idan da za a kiyasta wannan ɗin a buga su yawan mayakan kawai sun kai miliyan ɗari da arba'in da hudu saboda yawansu kuma ga su da ƙarfin tsiya ga su da da imkaniya Allah ya ba su damar da za su yi abubuwa ga kuɗi ga lafiya ga wadata ga amfanin gona ga komai suna da shi to shine sai Allah ya ce قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم تهتدون me yasa kuke gaggawar abubuwa mummuna a kawo muku su maimakon kyawawa da kun nemi gafarar Allah ka ji maganar gafarar nan ko laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu qalu tayyarna bika wa biman ma'ak suka ce ai mu mun yi shi'umci da kai ne ma da waɗanda suke tare da kai mu mun canfa kuma tunda kuka tunda ka fara wannan da'awar taka sai abubuwa da suka fara dagule mana saboda haka mun canfa ka wa bi mamma aka da mutanen da suke tare da kai canfi qala ta'irukum inda la ce a in ma akwai canfi yana can wajen ubangiji ko inda Allah walantum qawmun tuftanu mutane ne wanda aka jarabe ku wa kana fil madinati tis'atu rahadin akwai mutum tara a cikin wannan garin birnin nasu wanda yufsiduna fil ardi wala yuslihun kullum ta'adi suke yi a kasar ba sa yin gyara to waɗannan mutane taran daga kansu aka fara ƙirƙirar mitin ɗin kashe taguwar salu shine Allah ya bamu labarin sa ana wa kana fil madinati tis'atu radin yusrina fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna muhlaka alihi wa inna lasadiqun yace abinda muke so da ku ku haɗu ku yi rantsetseniya da Allah billahi din nan da ake magana a kai a ciki ba wai dan sun yarda da Allah ba amma kuma sun san cewa dama ba wanda ya yi su sai Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun ko haka wala in sa'altahum man khalaqahum ma la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ai haka za su yi sun san babu wanda ya yi wannan abun sai ba sai Allah kadai saboda haka suka ce to wannan ku haɗu ku yi mitin suka haɗu suka yi mitin ɗin nan suka shirya suka ce to lalle za mu yi wa salihu kwantan ɓauna kuma sannan da shi da iyalinsa kuma in mun kashe shi wato za su bar kisan gilla za mu faɗa wa mutanensa masu neman diyarsa ko masu neman jininsa mu ba mu sanya aka yi aka kashe shi da shi da iyalinsa ba kuma wa inna la sadiquna gaskiya muke faɗa a ciki Allah ya fice wa makaru makran sun yi makirci kurewar makirci wa makarna makran wa hum la yash'urun amma bu sani ba mu ma mun yi irin namu kullum ba tare da sun sani ba shi kuma ai dama Allah ya ce me wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin ka gani haka yake cewa ulillahu asra'u makra ya fi nasa ma ya fi sauri nan take ke yin nasa to shi ne sai Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa makaru makran wa makarra makran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim ya kaga karshen nasu makircin yanda ya kasance wata kira ta ce anna damarnahum mu din ai mun halakar da su ne wa qawmam ajma'in ko inna damarnahum mu ne muka kashe su muka halaka su wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum yanzu ga gidajen su na khawiyata bima zalamu kufayi ba komai a ciki saboda zaluncin da suka yi na fi zalika la ayatan li qaumin ya'lamun wannan cikin wannan maganar da muka faɗa akwai aya ga mutanen da suka san abin da muke faɗa gaskiya ne wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun kuma muka tseratar da mutanen da suka yi imani waɗanda suka kasance suna jin tsoron Allah to wannan kaga ta yi magana akan an yi mitin na za a kashe salihun kansa to kuma sannan cikin suratul kamar ita kuma ta gaya mana cewa da aka tashi aka yi magana wa nabihum annal ma'a isbatun bainahum kullu shirbin muhtadar fanadau sahibahum sai suka kirawo mutuminsu shine wanda aka ce sunansa kuddar na gaya maka wani dan iskan gaye wani dan iskan gaye ne a cikin garin eh fata aba aka bashi abinda za a bashi ya karba sai da aka jinga da shi fa aqar ya soke kenan su da izinin su aka soke shi yasa da Allah ya tashi ce fa aqarun naqata ko fa aqaruha duka duk ya zo alqur'ani fa aqarun naqata wa atu an amri rabbihim fa aqaruha fa qala tabattabu fi darikum falasta to shikenan sai Allah ya ce a to shikenan sai suka soke ta suka soke taguwan nan ranar laraba dama jiya aka soke ta aka soke ta kuma suka yi watandan nama aka kakkasa aka aika gidaje aka cinye duk ma abin da za a yi da ya ga ta faɗi shine aka ce sai ya yi kuka guda uku shi ɗan ya yi kuka na farko ya yi na biyu ya yi na uku to shine sai ya shige ya ɓuya shine sai annabi salihu ya ce musu to فقال تمتعوا كذا شنو؟
نعم فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها sai suka soke ta magana ta kare sun soke ta to ai kuwa Allah ba zai bari ba tunda Allah subhanahu wataala dama ya faɗa ya ce wala tamassuha bisu'in komai ma kar ku batta ta yi abin da ta ga dama a ban kasa ba ruwanku da ita ba ruwanta da ku har ma ku kuke amfana da ita ita ba ta amfana da ku tunda ai za ku ɗebi nonanta ruwa kuma wanda ya ba ku ruwan shi ce to kuma ruwan nata ne ita ma an bata to shikenan fa qala tabatta'u fi darikum sai ce to tunda kuka kashe ta yanzu sauran kwanakin da ya rage maku na jin daɗi salasata ayyam kwana uku ne kadai zalika kaga wannan maganan da muka faɗa muku wa'dun alkawari ne ghairu makzub wanda ba abun karyatawa ba dole sai ya faru dan haka an riga an gama kwana uku nan shi da kawai suka rage to kaga anan abin da nake gaya mana jiya Allah ya ba su satar amsa za a kashe su cikin kwana uku da za su ina ba su koma zuwa gare shi To Allah sai ya yafe ba wani abu ai haka aka yi da Yunus alaihi salam ya gaya musu cewa za ku ga alama ta kaza da kaza da kaza in kun gani shikenan daga nan sai azaba suna fita da suka fara ganin alama shi kuma ya fita ya ya ya tafi a ya- baya wajen da alama ta fara ta farko da ta biyu suka ga alama zai yi suka haɗu waje ɗaya suka yi ta roƙon Allah suna cewa Allah ka yafe mana Allah sai Allah ya yaye azaba Yunus ya dawo da azaba ba ta yi wai ya aka yi Ya ce a to Allah ya yaye azaba shi to yanzu Allah kuma haka za za mu yi da da- to kuma ya za a yi kenan kuma shine sai ya tafi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin to haka dai ya tafi yayi wannan wa inna yunus la min al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين شي كده فآمنوا فمتعناهم إلى حين تو wannan shi Yunus mutanansa da suka ga abin ya rutsa da su har Allah ya yaba da wannan falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين da sun gara mana shi kenan da sun yi imani da Allah ya yafe to sai ba su yi imani ba فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا يا عند الأمر النام يزو shine wannan maganan da muka yi na azabar da Allah ya sauke a gare su ta fa'akazatuhum sayhatu da fa'akazatuhum rajfatu duk waɗannan shine al'amarin Allah din falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo najjayna salihan sai muka tseratar da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da mutanen da suke tare da salihu amma da rahama ne muka tseratar da su rahamar daga wajenmu kamar maganar da nake gaya mana a jiya hadisin da bukhari da muslim suke riwaya daga sai da aisha da abu huraira radiyallahu anhum akan cewa allah subhanahu manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna babu ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna a ce don aikinsa ne aka shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulallah har kai ma ya manzo Allah ce wala ana an ni din illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu sai dai idan Allah ya riya lullube ni ne da rahamarsa duk da fa shi kaga Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma hadda haka haka yace wannan yana yi ne dan ya nuna mana kowa ya shiga hankalinsa kar mutum ya rudu da aikin da yake yi shi sa Allah a nan ya ce najjaina salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna kaga haka ya faɗa a hudu ma ai najjaina hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaina min azabin galim to shi ma wannan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna daga da rahama daga wajen mu kuma sannan muka tseratar da su min khizi yawma iz daga wannan kunyata ta wannan ranar da za a yi halakar inna rabbaka ka sani cewa shi ubangijinka huwa alqawiyyu alaziz shine alqawiyyu mai karfi alaziz kuma buwayayye mabuwayi yawma iz haka a mafi yawan qurra'u suke cewa amma akwai masu cewa yawmi iz wa min khili yawmi iz shine inda shadibi yake cewa wa yawmi izin ma'asala faftah ata ridan shine inda yake karasawa wa fil nahari wa akwai da wancan kuma na suratul naml ne na wajen wa min fasad yawma izlamin saboda haka anan dai hukuncin shine inda yake cewa wa yawmi izin wa yawmi izin ma sala yawmi izin tare da na sala sa'ilun shine yake cewa faftah kai masa fata ka ce yawma iz ata alif din na ata shine nafi'u ridan ra'un din kuma ta alkisai ce ridan a taridan saboda haka da alkisa'i da nafi'u su ne suke cewa wa min khizi yawma yawma iz inna rabbaka shi yasa yanzu ya da yawma iz saboda nafi'u ne yawma iz inna rabbaka huwal qawiyul aziz sauran qurra'u duk sun ce cewa suke wa min khizi yawmi iz haka na cikin sala sa'ilin din law yasri min azabi yawmi izin bi bani ko wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tu'i a cikin sala sa'il ma'arij kenan to nan ma su cewa suke yaumi izin haka yake cewa la yutadi min azabi yaumi izin shi kuma wannan su kuma da nafi'u da alkisai sune suke cewa yauma izin da shi anan din da can shine shi yake cewa wa yaumi izin bil fathi ma wa yaumi izin bil fathi ma asala wa yauma izin wa yauma izin din nan da ake magana akai to shine si sai su ce yaumi izin ma asala tare da nasala sa'ilun بالفتح دفتح فافتح كما فتح أتى ردا ويومئذ مع سالة فافتح أتى ردا haka yake cewa to shi ne sai karashin wancan na na suratul namli daban shi kuma yake a ciki to shi ne inna rabbaka shi ubangijinka huwa alqawiyyu shine mai karfi kakkarfa alazizu kuma mabuwayi babu wanda ya isa ya iya kwatar kansa idan Allah ya kama shi to kuma ya kama mutanen salihu yanzu na'am وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة سوى النزآوة تكام وأن متانا دسك زالنتي وأن الشيء أكي تيوى فيه وضع الظاهر موضع المضمر an ajiye abin da yake zahiri a gurin da yake boye wato kenan zalunci suka yi shi yasa sai aka ba ce wa akaza samud wa akaza samud sayhatu ba sai aka ce wa akaza allazina zalamu sune samudawa as-sayhatu tsawa ta kama su ba su hu fi diyarihim sai suka wayi gari a gidajensu jasimina suna matattu mayyitina sun mutu sun durkushe a wannan sun durkushe babu su kaman sun kifu akan fuskokinsu kenan dukkaninsu sun mutu a wannan wajen sun wayi gari a haka to kamar yadda yasa abin da yasa aka ce musu an wayi gari a wannan yanayin kamar yadda muka ce sun soke taguwa ranar laraba sun gama abubuwan da za su yi na rabanta washe gari dama an gaya musu an ce rana ta farko fuskar ku za ta yi fari ko za ta yi yalo rana ta biyu za ta yi ja rana ta uku za ta yi baki ranar farko ranar alhamis fuskar ta yi yalo washe gari juma'a ta yi ja ranar asabar ta yi baki washe gari ranar lahadi sai aka fara saukar da wannan zafin a gare su suka rika jin zafi ta ko'ina hatta ruwan koginsu da ruwan wannan ruwan da aka hana wannan taguwar ta sha din aka soke ta din saboda wannan shi ma sai da ya koma tafasasshen ruwa kuma Allah ya umarci mala'ikan mutuwa ya ce kar a karɓi ransu da wuri a bari su je su ɗan yi ne a haka tukuna a bari sai da yamma eh sai da yamma sai suka galabaita suka rasa yadda za su to sannan sai aka yi wannan aka yi girgizar ƙasa a wata riwaya aka yi rajifa ba a kasar tumur rajifatu rajifa ta fara yi sannan aka yi tsawa a wata ruwaya aka ce a tsawar da aka yi din da ta hidima su din shine kuma sai ta haddasa girgizar kasar saboda haka da saiha da radifa don haka aka hada musu ga wanda suka ce jibrilu ne ya tsawar oho wanda suka ce a ƙara kawai aka ji daga sararin samaniya wasu suka ce a mala'iku ne suka yi haɗin gwiwa aka ce to after three one two three a daga aka kwarusa ihu na mutum na mala'ika da yamma aka kare aka shi ne aka yi duk aka halaka su faso fi diyarihim sai suka wayi gari a gidajensu suna jasimina matattu sun mutu mutuwar wulakanci sun kifu akan fuskokinsu idan ka gansu dukkaninsu sun lalace na'am ka Allah ya zana fiya كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
yace to ka Allah ya gana fiha كأن لم يبنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يبنوا فيها كمر بسرايو أتكبا كمر بستقى زماء والننجرين با فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا كمر بسونا با سيديكو إن أنزو أغيرا جنسو waɗannan ginin dutsen da wannan abubuwan kayan adan da kayan kwalliyar duk an kwashe mutanen garin an musu kisan kare dangi sai annabi salihu kadai da jama'ar da ke tare da shi kadai su ne kadai Allah ya tseratar da su amma waɗannan ka Allah ya gana fiha ala kai ji dai maganar da muke ga maka inna samudan wallahi samudawa kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangijinsu ala budan li samud kuma nisanta daga barin rahamar Allah ya tabbata ga samudawa mutanen salihu Allah ya tsine musu ya la'ance su saboda ƙin Allah da suka yi suka ƙi maganar zancen annabin Allah annabi Salihu alaihi salam ala inna samudan mafi yawan su haka suke karantawa amma akwai inda suke cewa ala inna samuda kafaru rabbahum shi ne inda yake cewa wai samuda ma alfurqani wal ankabuti lam yunawwan ala faslin wa fin najmi fussila sai kuma nama da yake karasawa a karashen baitin baiti na gaba shine zai ce nama inda zai yi magana akai nama li samudin nama li samudin dinnan shi kuma wannan a a a a shine yake cewa nama li samudin wato li samudin dai yana so ya nuna cewa alkisa'i shi haka yake cewa ala budan li samuda da ake cewa to alkisa'i cewa yake ala budan li samudin haka yake cewa haka yake magana akai su kuma wannan samuda ma alfurqani wal ankabuti lam yunawwan haka aka yi masa ala faslin a din ta wannan ce hafsun shine aina sa'a ko to ainun din ta hafsun ce faslin fa kuma ta hamzatu ce to abin da yake nufi a nan wajen yana cewa ala faslin ainun din hafsu da fadin hamzatu saboda haka da hafsu daga cikin masu riwaya daga asim da kuma hamzatu zayyat su abinda suke cewa ala inna samuda ma'al furqani anan wajen haka suke cewa ala inna samuda ma'al furqani tare da suratul furqani wa adan wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira na suratul furqani wal ankabuti wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim to bisa sai samuda zaka ga an sa alu amma sai amar dauri ina ga haka za ku gani a musafin ku zaka ba ba ba ba a kimsa alu din amma sai a daure shi dan a nuna ba zai fito ba wannan tanwini din ba zai fito ba sai a ce ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samuda duk haka suka ce banda alkisai sai ce li samudin shi kuma haka yace ala bu'dan li samudin haka suka ce ala inna samuda haka aka faɗa nake gaya mana anan anan da alfurkani da ankabuti shine sai yake cewa a samuda ma alfurkani wal ankabuti lam yunawwan ala faslin sai ya ce mai wa bin najmi fussila amma a cikin suratun najmi nan kuma fussila nama na din shi kuma kaga ai shine na asim din sai kuma hamzatu da asim a cikin suratul najmi wa samudan fama abqa so haka yake cewa wa samuda fama abqa anan abin da yasa ya kawo wannan magana dan ya nuna maka shuba shi ma cewa yake ala inna samudan kafaru rabban kuma daga asim ne shi yasa shi yasa yace ala faslin ya nuna hafs ne kawai yake yi amma a suratul najmi to da shuba din da shi kansa hafsu din da kenan gabaki ɗaya masu riwaya daga asim da kuma shi kuma hamzatu zayyat cewa suke yi wa samuda fama abqa to wannan kuma haka ya faɗa a cikin wannan qira'a din ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samuda haka suke cewa alkisai yace li samudin haka yace shi to saboda haka a a tsinuwa da nisanta daga barin rahamar Allah ta tabbata ga samudawa mutanen annabi salihu to kaga yanda Allah ya kashe su ya halakar da su taguwa sun kashe ta sun lalata ta kuma dama Allah ya gaya mana cewa fitina ce ya gare su don haka ya fitine su sun kuma fitinu kuma ya kashe su ya halaka su ya yi musu kisan kare dangi yanzu sai gidajensu ne kawai suka saura shi kenan magana ta kare Allah Ubangiji ya dama ba wani abu ne ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا sai ya kawo waɗansu mutanen ba ku ba kuma ba za ku cutar da shi ba don kun tafi ba ku rage shi ba in kuna nan ba wani abu ku kare shi da shi ba to Allah haka ya yi musu to zancen samudawa mutanen salihu su ma Allah ya halakar da su an gama da su yanzu sai ne نعم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ نعم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم أنه bisa ga tsarin yadda Allah yakan yi kissarsa da ya gama kissar samudu sai ya kawo kissar lutu kazzabat samudul mursalin da ya gama yayi magana kai sai kazzabar qaumul lutin lil mursalin haka yake fada haka bayan ya gama labarin su a cikin suratul araf sai kuma yace wa lutan iz qala liqaumihi atatuna al fahisha ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون to wannan haka yake yi shi kuma haka kuma a can ma a cikin suratul namli bayan ya gama ya ce wa tilka fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wa anzayna alladhina amanu wa kanu yattaqun wa lutan id qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tufsirun a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun to kaga nan kuma shi kuma sai ya kawo kissar su kenan a ciki to amma anan sai ya fara kawowa labarin zuwan manzannin Allah mala'iku zuwa ga wajen annabi Ibrahim alaihi salam walaqad ja'at rusuluna ibrahima haqiqa manzanninmu sun zo wa annabi ibrahim qalu salama sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka qala salam shikenan sai ya ce musu to kuma aminci ya tabbata a gare ku fama labisa bai iya ya zauna ba an ja'a har sai da ya ga ya zo bi ijlin da ɗan maraƙi hanizin soyayye ko gashashe ko ko bankararre saboda haniz din an fasara shi da soyayye wani kauli an ce haniz din gasashen da aka gasa har ruwan yana irin digadin nan wasu suka ce haniz din wanda aka gasa shi a saman dutse ya ƙeƙashe ya kame jikinsa kamar an yi bandaɗinsa kenan haka aka kawo musu shi kuma sannan a suratul zariyat Allah ya gaya mana ma hanizin din kuma dai bi ijlin samin kosasshe ne mai mai bijimin dan marakin kosasshe ne mai mai dan maraki ne matashin sa kosasshe mai mai aka soyo aka gaso aka kawo musu dan karka dauka babban bijimi ne wanda namansa zai yi tauri aka yi kawo musu qalu salama qala salam wannan haka mafi yawan suka faɗa amma dai ana cewa huna qala silmun kasrun fatu kasruhu da ram da da kasru dinsa da kasra dinsa da kuma kasru din shi wato rage shi a ce silmun shine sai ce fawqa turi sha'a tanazzula huna qala silmun a nan abinda aka faɗa aka ce da alkisai da hamzatu dama su ne sha'adin nan ko su ne masu shinun zunnatu shinun lilkisai wa hamzatin to da alkisai da hamzatu cewa suke ƙala silmun ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم إن وقف ذاتي كوسك قال سلم فما لبث أن جاء حتى سكي فدا كما حتى يتي وفوق الطور sha'a na masu wata tauriya wa fauka tsuri a saman dutse kuma sha'a ta nazzula saukowa daga saman dutse ya riga ya zama ya yaɗu mecece wata sura ce take fauka tsuri saman suratul tsuri suratul zariyati to kuma shi ne nan wajen halatta ka hadisi zai ibrahim al-mukrani idza kalu alayhi faqalu salama qala salam to sai sai qala silmun kuma labisa an ja a bijilin hanis anan wajen irin wannan قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون to sai qala sil qaumun munkarun shine inda yake cewa wa fathun kasrun da sukunin sa kasruhu wa sukunuhu eh huna qala silmun kasruhu wa sukunuhu sai ce wa kasrun wa fawqa turi sha'a tanazzula eh wa haka baitin yake huna qala silmun haka anan qala silmun aka ce kasruhu wa sukunuhu kasransa silmun wa sukunu da daurin lamun din silmun wa qasrun da kuma yin taksiri a ce silmun ba salamun ba wa sai kuma shine fawqa turi a saman turi shi ma haka aka fada sha'a tanazzula saboda haka haka da kisa'i da hamzatu haka suke cewa qala silmun in za su yi wasli قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وكتي قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ سمعية كما فا هكذا سلم هكذا سكي سوا كسائد حمزة شاء تنزلا هاو كما سكي بدا سكي سورة الزارية wannan sun zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam fama labisa an ja bi ijlin hankali mu dan kara dan mu tsaka tafiya فلما جاء أيديهم لا تصل فالمرأة نعم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum rusuluna manzannin nan namu jibrilu ne da mika'ilu da israfil su uku ne suka zo banda ɗayan banda ɗayan kasu a wani ƙauli an ce su bakwai ne akwai ruwayan da aka yi daga mujahid ya ce su goma sha ɗaya ne amma duk duk mala'iku ne suka zo matasa masu kyawun fuska da kyawun shiga da kyawun kamanni da kwalliya suka zo wajensa yana zuwa suka ce qalu salama wai kaman takdiri ga malaman nawa suka ce wai nusallimu alayka salaman muna yi maka sallama sallama qala shi kuma sai ce salamun sai aka shafe alaikum sai ce kala salam shi ma ya ce musu aminci ya tabbata a gare ku fa malami sa bai zauna ba an ja'a mafi yawan nuhat sun tafi da suka ce wannan an din tana zuwa ne a bisa ma'anar hatta fa malami sa hatta ja'a bi idlin hanif yayin da suka ce kuma akwai wacce ake gogewa a nan wajen fa malami sa an an ja'a bi idlin hanif bai zauna ba sai da ya kawo musu wannan abun bijimi ko ko kace dan maraki falan ma ra'a aydiyahum yana jira ya ga suna cin abinci ka taho daga tafiya baki ne bai taba ganin su ba watakila daga nesa suke an kawo abin da aka kawo an ce wannan yana nuni akan idan bako ya zo a gaggawar kawo masa abin da zai sa a bakinsa abin da ya sawwaka sannan a je a neman sauran to wannan fa yanda ka san irin kayi bako ka kawo masa ruwa da dabino din nan ne fa kafin garar ta zo ne annabi ibrahim alaihi salam kafin garar ta zo kenan sai na ibrahim ɗan maraye eh mana dan maraki da shi ake fara kawowa irin irin starter din nan shi ne a dan fara tabawa to fa- falamma ra'a aydiyahum yayin da ga hannayensu la tasilu ilaihi ba ta zuwa wajen wannan dan marakin na kirahum to sai ya ji kuma tsoron su ya kama shi wa dan sai da na kira hundunan da ake magana a kai wato sai ya ga sun zo da bakon abu kuma wa aujasa minhum khifa sai ji kuma ma tsoron su yake yi ya kawo abu sun kici ba sa kaiwa sun zauna ko dan kadan ba wanda yake dan tabawa ko yaya ne eh malam yanzu ka kawo ka- ga alhaji ga alhaji Shafi'u ga malam Bashir ga malam Musanna nan wajen ga Shehu su zo su haɗu a kawo musu wa- a a ce kawai su tsaya suna kallon sa to ai saboda ba mutane bane su to ka gani so to amma su ba mutane bane shi yasa na kira hum sai ka a'a wannan ku anya wa awjasa minhu khifa qalu la takhaf sai suka ce to ai karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mun zo ne maka da labarin an aiko mu ne zuwa ga mutanen ludu to akwai bayani da yawa nan wajen fa za mu shiga muna da a to alhamdulillah yawa sai saboda haka sai aka ce to shikenan shi ne ya gaba sati Allah ubangiji ya gaya mana ya ce mana alataka hadisu dayfi ibrahim al-mukramin idza khalu alayhi fa qalu salama qala salam qaumun munkarun faraga ila ahlihi fajaa bi idlin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala taqulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم هجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم a wannan ayoyin Allah ya gaya mana labarinsu shin labarin nan hal ataka hadisu daifi ibrahima annabi muhammadu labarin bakin annabi ibrahima masu girman nan ya zo maka ne iz dakhalu alaihi faqalu salama sanda suka shigo wajensa suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka yace shi ma aminci ya tabbata gare su qaumun munkaru mutanen da ban sani ba ban san ku ba amma duk da bai san sun ba ba faraga ila alihi ya gaggawa ya tafi wajen uwa- wajen iyalinsa wa- wa- ya garzaya wajen iyalinsa fa ja'a bi ijlin samim ya zo musu da kosasshen dan maraki dan karkace jawo shi yayi rigirgi shi yasa suratu hudin tace maka bi ijlin hanif gashashe ko soyayye ko bankararre haka aka kawo musu shi faƙarrabahu ilayhim ai kaga in kace fa ja'a bi idlin sami ya zo da dan malaki kosashe mai mai ai wata kila sai a ce ai ai ko haka ya jawo shi da ransa to amma suratul hud ta ce a hanizin ne malam soyayye suya mai kyau gishiri bai yi yawa ba magi bai yi yawa ba babu yaji mai yawa aha gashi kuma dama ijim ne bai zama katan dan malaki mene ba bujimi ba matashin sa ƙosashe mai kitse mai nama kuma aka gaso shi ko aka soyo aka ɗoro shi a- duka ba ba shi da girgiringim aka zo aka aje a gabansa a kai a ciki baƙi sun taho daga tafiya aha faƙarrabu ilaihim ya bijiro musu ya ce to bismillah ala ala ta ba za ku ci ba ne ya gabata ci sifofin da mutane kawai aka sa musu amma tarkibin halitta tana nan a ta mala'iku din ba sa ci su domin ba a yi tarkibin ci a wajensu ba malamai suka ce Allah yana da ikon da zai iya sa su su ci din amma dan a ƙara tabbatar masa da in sun ce su manzannin ubangijinsa ne ya yadda shi yasa suka ki ci din inda sun kwashe abincin nan suka ce su mala'iku inda sun kwashe abincin nan inda za a ba su dama su ci abin su cinye wannan naman dan marakin suna gama wata kila sai a nuna mana makewayi ko eh to ai tarkibin halittar ya zama irin haka to amma sai Allah ya ce a'a aka yi su akan an siffa musu irin siffa ta yan adam kamanni irin na yan adam amma tarkibin halittar yana nan a ta mala'iku shi yasa ba su ci ba to kaga ah, suka ce to qalu la takhaf kar ka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim suka masa bishara da da masani kaji ba an ce ga dan an ce haifuwa yake nema aka ce abinda zai haifa din gulam ne yaro ne sannan kuma ba ordinary bane alim ne masani ne a cikin suratul safat ko al yasnin can kuma aka ce masa bi gulamin halim mai haƙuri mai jimiri za a bashi yaro ne mai jimiri za a bashi a haka aka gaya masa anan haka a cikin suratul hijri ma yace bi gulamin alim shi ma masani a wannan wajen wa nabiyyu an dayfi ibrahim id dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun ko aha qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين كما أتكين سورة العنكبوت ما الله يا غيا من ياتي ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون a waɗannan ayoyin Allah ya gaya mana da suka zo suka ce to mu mun zo ne ga abin da za mu faru a kai to amma yanzu tun da muna cikin nan duka ayoyin za mu tafi da su a wajen fasarar waɗannan ayoyin shi nan wajen ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka qala salam yace ni ba aminci ya tabbata gare ku fama labisa bai zauna ba an ja'a har sai da yazo bi ijlin da dan maraki hanidin soyayye falamma ra'a aydiyahum yayin da yaga hannayensu la tasilu ilaihi ba sa kaiwa zuwa ga wannan dan marakin da aka tanadar din nan nakirahum sai yaji kuma ya kasa amintuwa da su wa audasa minhu khifa yaji ma tsoron su yake yi qalu la taqaf suka ce karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu aiko ne mu ne zuwa ga mutanen ludu mutanen ludu su aka tafi za a halakar Mu- shi yana cikin nawahi din sham ne shi kuma annabi ibrahim alaihi salam yana falastin da aka taho akan hanya daga ina suka taso daga ina suka taso ohode suka ce da mu biyo ta wajen ibrahim akwai saƙo da za a bashi hanya ta biyo da su wajen ibrahim suna zuwa suka ce to mu dai ga abin da yake ta- tare da mu walan ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ali hadhihi alqura suka ce to bari ka ji abin da yake tafe da mu ba nan wajen ka muka zo ba za mu je mu halakar da waɗancan alƙaryar ne wata alƙarya tadu inda lutu yake Ha. to annabi ibrahim annabi lutu dan dan uwansa ne kuma dama Allah Ubangiji ya gaya mana cewa shi ya yi imani ko fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim aka aka- to shine sai koma can ya zauna sai ce to ina so ku bani labari yanzu da idan alƙarya akwai mutum hamsin a cikinta wanda suka yi imani za ku halakar da alƙarya suka ce ba za mu halakar ba ya ce to arba'in fa ya ce na ba za mu halakar ba ce talatin fa suka ce ba za mu halakar ba a wannan ruwayar haka abdulrazzaq da abu shaykh suke ruwaya wata akwai wanda aka yi daga mujahid akwai ta aka yi daga ibn abbas talatin fa ta ce ba za mu halakar ba ya ce to ishirin fa su ce to goma fa suka ce goma ma ba za mu halakar ba ya ce to yanzu zai mu kyale jog apart mu ajiye wasa a gefe shin yanzu idan akwai mutum ɗaya fa wanda ya imani za ku halakar da alkarya ce ba za mu halakar da alkarya ba in dai akwai mumini mai cikakken imani a ciki qala inna fiha luda sai ce to akwai ludu a can suka ce wasu a'a ai na hannu alam bi man fiha mun bi ka sanin waye a ciki na don najiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu ita kam kanat min al-gabina eh sai dai matar sadar ita kam ba ta daga cikin za mu zauna Ah, to wannan dai kisar haka za mu insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu shige ta sosai a kisar Annabi Ibrahim da kuma sorin kisar a Lut alaihi musalam wannan shine abin da aka yi magana akai amma dai shi yanzu a ka ka karasa ne ka kai ka kai karshen wannan din ne asimu ne a na'am ba kai shi ba ko eh saura to ka a nan dai abin da ya magana akai kenan yake cewa falamma ra'a aydihum la taslu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen lutu to kuma insha Allah gobe za a shiga cikin maganar kissan lutu din da karashin wannan ta ibrahimu alaihi salam alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين